harafi kenan na dali dama na ce muku ya yi amfani da abajada hawa ga haɗaya da da aniya min salma wa laila wa qallila تذكر ربات الغدائر مسجلة لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا مؤصلا da ainihin salma al'adan mawaka na laraba sukan jawo hankalinka su tafi da kai wani wuri don ka dawo da hankalinka wurinsu sai na cewa gashi yabon annabi ke sai kawo maganar salma da laila da kallila wasu matattake da sha'irai suke faɗa a ciki suke kai da hankali ce to da ainihin min salma wani abu ya kira ne daga masu tunanin salma da kallila ta zakura waɗannan du'an mato ne na rabbata daga da'iri mata ma'abotan zankwaye musu jala abin kitsewa wato kamar gashin kai na kitso to wanda zai ga suna kiran salma da lailan nan shi ya kira ni ne kuma da zikirin da zai min zikiri hiti bakalwahu al'adam na koma ina ambaton allazi wannan tiba ala adamin aka karbi tuba ga annabi adam kabla hutun kamin zuwa sami zikirhi daga ammatansu kamar da ake cewa da allah subhanahu ta'ala ya halicci adamu ya sa shi a gidan aljanna ya ce adamu su kunanta wa zujukan janna ka kula min hashi wa la taqrabu hadhihi jalata fa zallahu ash-shaytan farajan min hakana to itacen da ya ci dama Allah ya kaddara su ya ci ya je hana shi ci ne amma ya kaddara su ya ci lokacin da ya ci aka ce to ya sauka da shi da abun da yake bayansa wato da mu zuriyarsa har abada to wannan saukan da zai yi sai shi Allah na tuba ka karbi tuba na don albarka annabi Muhammadu Allah subhanahu wata'ala ya ce a yayi kasan muhammadu ya ce ai tun da ka gama halitta na na dubi al'arshinka sai na ga la'ilaha illa muhammadu rasulullah na tabbatar da ba wani halitta ya zabi wannan daraja abunka sai allah ya amsa masa ya ce walau lahu ma halartuka to shi ne mai ke cewa to ni ba tunanin salma da laila da kalila zan yi ba masu zan kwaye abin kitsewa wannan masu yin sun tuna mini in tuna in ambaci wanda aka karbe tuba akan adamu min zikiri saboda ya ambace shi kabla hutun kamin annabin ya zo izkana dan shi annabi ya zama far'an reshe ne amma mu'assala mai asali da zikirin ladhi lam yadhkur al-haqq ghayruhu min ad-dahr wal ayyam khayrun musalsala ga ammatan wannan lam yadhkur al-haqq ghayruhu ubangiji mai suna haƙu bai an gairu wannan salimin zukurin haƙa bai ambaci gaskiya ba to duk wanda ya faɗi gaskiya kamar annabi ne ya faɗa wani annabi bai faɗi gaskiya ba amma ya faɗa koyi da annabi yake madadda hali matukan kwanuka wal ayyami da da zamuna da kwanuka khairi mafificin man ursila wanda aka aiko har yau dai da zikirin da zai ga ambaton wannan wanda ta'arufu ajiye fi zaton wanda karsashi da nishadi yake bijiro ma zuciya na lada zikiri in an ambace shi da an ambace annabi sai in ji wani karsashi da jin daɗi a zuciya na wal kalbu zuciya na sara muqattala ya zama abin kashewa wato yayi fana'i a cikin annabi Muhammad bi zikiri saboda ammaton wannan ɗabar jinanu wanda aljannatai ɗin nan duka sun yi daɗi ne bina shirki da ƙanshinsa in ba don ƙanshin annai ba aljanna ba za ta yi daɗi ba wa min huliya ulbagri hasken wata ma min daga gare shi ne shi ne badaran wata mukammala abin cikawa wato akwai abin da suke ce ma badaru timmi cikakken wata idan wata ya kama ran farko wata ne na biyu wata ne bai cika badar tumi sai ya kai daren sha hudu tun ya kai daren sha hudu ya zama badar tumi ba wani abin da saura a jikin watan wanda yake neman haske bai samu ba to daga nan sai ya samu na ƙasa a dinga rage ɗaya har ya dawo inda ya kama to shi a naga wata ne wanda kullum cikakke yake amma wannan watan ma mai raguwa da mai karuwa daga gare shi ya samu falaula hulatul fi layadan in ba don annabi ba ba za ka samu layadan wani abin haihuwa ba fa innahu domin shi na bazartu hadal kauni shine iri na wannan halitta an taɓa samun shuka ba iri to annabi shi ne irin kowane halitta izkana yayin da ya kasance musalan abin aika walau lahu in ba don wanda nake ta ambatan nan ba fa la arla hayati ba zan taɓa yadda da rayuwa na bila ratin ko da harara ɗaya ba saboda annabi nake rayuwa fa hanyar rayuwa da gairin mustafa in ba tare da son annabi ba albajir wanda yake cikakken wata din uku mila je wanda wannan rayuwa mai za a da shi wannan bi sifatil mustafa ala kulluhu wanda sha'aninsa ya zamo ya tsaya da sifofin mustafa annabi ala kulluhu dukkan sa zai gyaru komi nasa zai gyaru in dai annabi ya tsaya masa komi zai gyaru hayatan a rayuwarsa wa motan da mutuwansa na la'izzan ya samu buwaya mubajjala abin girmamawa dama an ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina to ai mu'minan su ne mutanen annabi duk sun tsaya da su yi manzo Allah sun samu buwayan kin ma'asiru khairin khaqi ghairu muhassalin fa qul fihi ma qarshi ta abdan mufallala ma'asiru abubuwa na zaɓi na annabi a ce wannan zaɓi ne wannan zaɓi ne wannan zaɓi ne na fiyayyen halitta in ka ce za ka ƙididdiye su gairu mahasarin masan yakansu ba amma dai faƙul fihi ma ƙashi ta duk abin da ka so na zaɓi ka faɗa a cikin annabi amma kar ka wuce shi abdan bawa ne mufallalan abin fifitawa ta yi kama da magana mai arzura ya ce wasu ila za ta shi ma shi ta min karami wasu ila ma ne ma shi ta min izami to wani gwanin fiha annahu basharu to shi ne duk abin da ka ce wannan na zaɓi ne wannan zaɓi ne in ka dangana ma annabi ya wuce haka duk abin da ka dama ka faɗa amma kar ka wuce da shi abdan bawa ne mufallalan abin fifitawa annabi yana son a kira shi abdullahi innahu qama lamma qama abdullahi da uhu fa ya rabbi ya ubangijina fa ja'alni muqarraban ladai ka sanya ni mai kusata ga annabi muhammadu amin wasu habi da sahabbaina wa ahababi da masoyana hannu kenan wa man kana da wanda ya kasance musa la'abin sanarwa Allah ina roƙo wata ja'aluna ka sanya mu ayyamatan shugabanni lil muttaqina ga masu tsoron Allah a cikin masu tsoron Allah mu zama mu ne jagorori ila abadil abadi har abadan abada sai ban girgije mursala abin sakewa walayin ka tausasa su hurar mariri na kuramin dutsen masu tsaurin kai wa hudda haka fasata wato makiya kenan mai kamanta su da dutse masu tsaurin kai to allah ka tausasa ka rushe ma duwatsunsu wa kawai ka karfafa yaƙinin muktafina yaƙini wato imanin almuktafina masu koyi da annabi zaure ulama bauta ɗaukaka wa gani fani'iran muntamina li hizbina ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء الله كوداتا fakiri wato mabukaci almuntamina masu dangantaka da hizmina ga jama'an mu wannan ji Allah ka tsirar da jami'al mumini da dukkan muminai min ibtila daga ibtila'i dukkan mala'ikin ya zo Allah mumini wanda ya so annabi Allah ka tsirar da shi turaqihim ya rabbi bi shukri da'ima kai masu tarkiya ka hawa da su ya ubangiji da godiya madawwami duk sanda ka gode ma Allah sai kara maka in shakartum la azidan lakum to shine ce turaqihum ya rabbi karma shi mumini kullun yana tafiya ne shi wai yana cewa siruna sayran fil majalis fa ajaban li sayr julusi shi wa suhuru to mumini kullun ina so ya karu da imani ne gurgudun mai risala ce yazid bi ziyaratil amali wa yanqus bi naqsiha to lokacin da ka ibadan ka ya karu imanin ka zai karu zikirin ka ya karu imanin ka zai karu salatin ka ya karu da annabi kusata da annabin zai karu da sun narkewa a cikin son annabi shine ce ya ubangiji sahabban nan nawa da mummune duka Allah ka yi ka hauhawar da su bi shukur da godiya da'iman madawan fa'in naka kai Allah kai ne marjal azumi da mafakan gajiyayyu duk wanda ya gajiya kai kadai ya kamata ya fake da kai mujallala abin girmama a ya rabbi ya ubangiji ya man jindukun dahar galibin ya wanda rundunansa su suke jarai suke rinjaya a dahar Allah ce inna jundana lahumul galibuna shine shi ya man jinduhu ya wanda rundunansa yake galiban su galiban suke rinjaya a dahar matukan zamani walau la'ufan ara'uhum ko da ra'ayoyinsu ya raunana ya mu'ammala ya wanda ake guri ya abin guri laka alhamdu godiya ya tabbata gare ka wa shukuru da godiya al-musarmadu abin dawamawa da'iman madawami falam ya hashe man yadda ilaika duk wanda ya fake zuwa gare ka lam ya hashe bai jin tsoro tawakkalan yana tawakkali wa mai tawakkal ala Allah ja Allah fa huwa hasbu salatu wa taslimun su tabbata akan taha ahmad wa alin da dangogi da sahabbai wa man kana da wanda ya kasance musa da abin aika harful dali a kare da ha hawal musafal muhtari khalada mulmari wa kulli wa juz'i fa wa sirri wa mazhari son mustafa annabi muhammad al-mukhtar zababbe khalada shi gaure mulmari zuciya na abin da yake lamiru abin da yake cikin mutum a boye to ni a ciki na ɓoye na son annabi ya zaune ni wa kulli da dukkana wa juz'i da juz'i na da hannuna da ƙaba ai hannu juz'i ne ƙaba juz'i ne kunne juz'i ne to yanda jiki na dukka ya gaurayi da son annabi a ɓoye haka nan dukka na a sarari haka nan yankin yankin jiki na da za a yanke yatsa na aka tambaye shi wa kake so zai ce muhammadu da za a yanke kunne na zai ce muhammadu fahawar sirri annabi shine sirri na wa mazari in ka gani a ɓoye annabi ne a ɓoyen wa mazari a bayanan ma annabi ne إذا لا علو البدر ملت ذكره وأذكره في كل مرء ومنذري إذا يعين لو البدر حسكا وتعالى أي حسكك to ni ba abin da zan yi saboda jin daɗi mintun dukan karkata da zikiri ga ambaton annabi waskuruhu ina ambaton annabi fi kulli mar'an cikin dukkan abin gani wanda na gani da ido wa manzari da na tsaya ne nazari idan na kura mu abu uku ido to annabi nake kallo idan na duba ina nazari ina tunani annabi nake tunani waskuruhu ina ambatansa inda al'agani wajen malimtan mata wato lokacin da ba'in mutane mutanen duniya abinda ya dame su su ambaci malimtan mata to ni a lokacin nan annabi nake ambato wa ina na mazaƙun idan wani abu yi mini daɗi a baki abin ɗanɗano to ni ba abin da yake mini daɗin ɗanɗano sai annabi muhammad in ka sha zuma ka ji zaki ne annabi muhammad shi ne zuma na in ka sha nono ka ji zaki annabi muhammad ne nono na duk wani abin da za a ɗanɗana a ji daɗi ni bai da daɗin annabi ne mai daɗi faho umri shi ne rayuwa na mazaƙi shi ne abin ɗanɗano na wa maskare in ka ga wani yayi maye to ni ma ina maye don annabi ne wa azkuruhu inda albala wa naqilihi wa azkuruhu fi ghaibati ni fa an baton annabi nake innal bala inda bala'i ya same ni ban san bala'in baton ina tare da annabi wani kilihi da kishiyan bala'i din farin ciki farin ciki na annabi ina bakin ciki ma annabi wa azkuruhu ina ambata su fi gaibati lokacin da na faku in ka gama ka ganni baka tabbatar da ina tare da annabi misalin misalin in ina hadashe kana gani na annabi kai wa azkuruhu indal habibi ولم أكن لأنصاف وقت الأجنبي المكذب ina ambaton annabi a wajen masoyi ina ga masoyi annabi nake ambato walam akun li an sahu wa tal ajnabi bana mantawa da shi lokacin da maki shine ajnabi manisanci na al mukaddari mai gurbata mini rayuwa shi kuma ya sauka gare ni ni dai annabi dai zan ambata walastu ara mustahsanan ghairu wajhihi falaysa jamalun ghairu wajhin udasi ni fa duk wani abu mai kyau bai da kyau a wuri na in dai ba fuskan annabi ba walastu ara ban zamo ina ganin mustahsanan wani abin kyautatawa ghairu wajhihi sai fuskan annabi walaisa jamalu ba wani abu jamala mai kyau wanda aka ce ya kayatar sai dai fuskan mudassir annan mai suna mudassir muradi ni dai nufi na ni nufi na an jiyo kawani in zamo ni ne mustafa ba aini ainihi ainihin ainihinsa in zamo ainihin mustafa din fana'i kenan na ƙare a cikin mustafa na zama babu ni ne mustafa ka ɗebi gishiri ka zuba a ruwa ka ba shi minti uku ina na gishiri to ruwan ya zama gishiri gishiri ya zama ruwa to haka shi ke ce to ni na shiga annabi narkewa nake in zama shi muradi na in zama mustafa ainihin ainihinsa wa illa in ba haka ba ma in zamo ba ne kawai fa mauti na mutu a cikinsa kullum man alaiha fa ni kenan shauƙan din bege da unsuri ga asali na dama shi ne asali na ko to na koma asalin walawala tizarin fil jinani min rihi lama hanna na khalqul di kullum masal to mutane mahajubai kullum aljanna suke so Allah ba mu aljanna saboda an ce akwai yan mata akwai giya akwai dakuna masu kyau akwai kaza aljanna yanda ka san kana duniya kake jin daɗi in ka ji aljanna kaza to wai me aljanna ma walwalar tizami in ba don jin daɗi fil jinani a cikin aljanna bi nurihi da hasken annabi ba lama hannu kullum basira dukkan mai basira bai bege na walhudu mai zai da aljanna inda ba annabi ko jin daɗin zama da annabi shi sa annabin ta yi daɗi da dukkan mai basira irin ka irin shi ba wanda ba mana basira ya mana ta neman irin wa'annan shi dukkan mai basira da ma hanna da biye bege na wal khuldi jihan inda aljanna yake ba mai zai da ita ba annabi walaita rasulullahi kana musta'iran li barhama naran khalidan kullu mus ni dai saboda son annabi ba kai da ma a ce ni ne wutan hura wutan annabi mana ko da dai a ce rasulullahi kana musta'iran li barhama na ne ya zama ina mai hura wuta ga barhama in dai shi zai hura ai ta hurawa khalidan madawami kullu mas'ali dukan hurawa kai kaga ya ce aljanna ko bayan da muka aljanna ba ba zai dadi ba in ba annabi to wutan ma wutan ma in dai annabi zai hura min ita ya hura mana ba gida biyu ne a can ba to gidan aljanna ko to ai ban ji daɗin ba sai da annabi to yau kuma wutan da ake tsoro in dai annabi zai hura to dama ya ta hurawa da ni mana wala ta ya kasu ɗaya ne dama a ce ni na zamo kamar jikoki biyu hassan da husaini hassan da husaini su ne idilaini madaidaita biyu faukufu birbishinsa wato faukufu ɗin nan manzana sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yana sallah to hassan da husaini sukan hau kafaɗansa in yi sujada hassan ya hauna wannan ya hauna to idan ya gama sujadansa in zai sauka sai cire su ya aje su sai ya dawo ya zauna sai shi ibrahim ce kai da mani ne kamar su bilai ne jikoki ba hassan da husaini idinai ne madauda biyu fauka lokacin da muka hau kafaɗansa nan walaiti ya kan siddiki da ma a ce ni ne abubakar siddiki mana laiti ka jafari da ma ni kamar jafaru ne mana walaiti a kolin yawan masu rubatun na'aji da ma zai yiwu a ce zan kasance ko da rana ɗaya in zamo ƙasan da takalmin annabi ya taka a ce yau annabi ya taka takalminsa a kafa na kai da ya min daɗi walaiti a rakun da ma ni a ce asuwaki ne للأمين أمنتتي المبشرين بشارة ويأتي يوما داما أتنا ذم وترانا كنت شرب مائه نيني نيني ruwan shansa da ya fi mun daɗi ko in haka bai samu ba hamila ka asirin zamo mai ɗaukan moɗa lil bashiri ga bashiru almunawwari abin haskaka to o allina shi tun haka bai samu ba ina lallashin kaina yi haƙuri bilwisani za a sadu da saduwa fa'allahu ko watakila shi ya ji dubi wasu lina zai baiwa in sadu da shi don raƙiƙi ga bawa muharrari wanda yake neman a ɗiyauta shi salatin suna yace mai suna ɗaha muhammadin ma al'ali tare da alaye da sahabbai gairu mubattari ba abin yankewa ba a sauran lokaci kuma harful wawi وصرت برب جادني باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف na amince da ubangiji ya dali wanda ya mani baiwa bil lubaifi da lidufofi ludufin Allah bai da iyaka kowane lokaci Allah ya maka ludufi numfashi ludufi ne rayuwa ludufi ne mutuwa ludufi ne koshi ludufi ne yunwa ma ludufi ne kana ce ba ludufi wani in maka yunwa ba ka tuna da Allah wa bil mustafa al muhtari na amince da mustafa al muhtari da babbe ainihin ma'arifi ainihin ma'arifa shi'uni rafa'atul kullu lillahi sayyidi sha'anuna dukkan bukatuna na kai su ga Allah sayyidi shugabana wasilatul mahmudu amma tsani na wanda zai kai ni a bani mahmudu ne annabi muhammad babu ladaifi kofar na dufofin Allah لا يشق عني بالأمين مزاره فمشله في القلب ليس بصارف والله idan mazaruhu ziyaran annabi shaɗa anni ya yi mani nisa bil amini da amintacce to ni ko da ya yi nisa fa mashaduhu ganin annabi laisa bisa da ni mai taɓa juyawa fil kalbi a cikin zuciya habibu ilahi al'arshi masoyin ubangijin al'arshi uhibbuhu ina son su kidman tuntuni ni da haka aka gauraya ni da ni aka halice ba wai na fara bane ni kidman tuntuni haka na zo wa azkuruhu ina ambaton annabi yaumi yauna wa amsi da jiyana wa ahlibi da yanzu ma daga ganni ambaton annabi nake wane ne shi habibun khalilun khatimun wa muqaddamun karimun azimun khulquhu inna alim masoyin Allah badadin Allah cika makin annabawa muqaddamu abin gabatarwa kan dukkaninsu karimun mai karamci azimin mai girma khulquhu dabi'ansa inda arifina wajen masaninsa shi ne annabi bashirin mai bushara nazirin mai gargaɗi aƙimin wanda ya zo ƙarshen annabawa wa sana'uhu kirarinsa bihi jahalar qur'an qur'ani ya zo mana da shi duk wani mai kirari koyin alqur'ani yake ba da sahabi ba littafan da suka wuce su a taura da injila da zabura sun gama yabansa da qur'ani ya zo ya mazo mana da su halabtu yamina na rantsi rantsuwa innahu shi annabi mufradun shi kadai ne mufradun shi kadai ne a dana matukan zane fala ya ta'atta ba zai taba yiwuwa an yi sannan a biyan tashi tarifin da wani sabo ba inda aka ce muhammadu shi kenan mufradi ne ba wani wanda ya kama da shi ko kusa da shi wa inna li kulli anbiya ya khawarikan min al-anbi min al-mustafa kan hadha kullu khalifi wato khawarikan keta al'adu ya tabbata da kullin anbiya ga annabawa wato harkul adati shine kaman kowa ya san sanda dai iyaka dai ya karkaro ce ko a kona shi a wuta ko a dogara da shi a ce an jefa sanda ya zama maciji harkul adati ko a ce an bugi dutse dutse ya bubbugar da ruwa harkul adati ne ko wadda zirba a saka lajar famfazar zuwa ta a cirgina muna su mashirfa mu a ce annabi salihu ya yi addu'a dutse ya haifar da abinna taguwa a yi harkul adati ne to ce dukkan abin da ya tabbata na annaba na harkul adatin nan shi ake ce ma mu'ujiza ta su to kullu kharibin dukkan wani mai keta al'adar nan bai samu ba sai dai daga mustafa kar haza ya tara ta ne daga mustafa shi sa malamai suka yi ta tunan cewa wai duk idan ka tattara mu'jizozin da aka ba annabawa sai Allah ya ba annabi Muhammadu misali babban mu'jizar babban mu'jizar annabi Nuhu alaihi salam ruwa ya cika duniya ai masa jirgi ka daudil azim ko da aka zuwa al'umma annabi an ba mu ba ma masoyan annabin aka ba ba arna ko mu'jizar annabi ibrahim ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ko a lokacin ana ta mamaki da aka zo zamanin annabi sai allah ya bar al'umman ma sai ka ga wuta ya kawo maka sanyi wuta ya kawo maka sanyi a zamanin da ko in ka ce ma yaro je ka kamo ruwan sanyi sai ce maka ba wuta a zamanin da ba yanzu ba ka zama haukaci ba ruwan zafi ka ce ba amma zamanin yanzu da Allah samu min ruwa mai sanyi yaro ya ce wallahi muna fama da rashin wuta muna fama da rashin ba fa ruwan sanyi kace ruwan zafi kace ba to wancan mu'jizar ne na annabi Ibrahim aka ce a ba na umma annabi ba to kai a ba annabi sai annabi ya fi karfin ta ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai gashi muna bardan wa salam in ka sa iya condition a ɗakin ka kana kwanci zaka sa remote wa salaman nake so sai ka danna in ka shiga mota za ka ga akwai haye akwai low ko in ka danna low din nan sai yayi yawa sai ka danna ka ce wa salaman nake so sai ka dan mayar ita ba ko ba har kula da take nan ba sai ko annabi Musa alaihi salam rabbi arini amra ilayya lam tarani wannan ba kai kai baka isa bane amma annabi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-layl sai kuwa annabi ya za ya addu'a mata ce rayu ko ba shi ne ba to ka je asibiti ka gani za a kashe mutum a fiɗe cikin a fiɗe wani abu da rayu ko in ba don likita yanzu ya za a yi a ce ga mutum gawa kana ganin shi wai an hude cikin da wuka har an ɗauki wani abu an yanke an yi dashen zuciya duk wannan mu'jizojin annabawa ne Allah ya ce a ba mutanen annabi Muhammad su je su yi ko to shi sa waɗanda ba su san Allah ba sai su dinga cewa ka nasara sun yi nisa ba su je ko ina ba sun yi nisa ai suna bincike ne duk kuma alkur'ani suke bincike suna bincike ne a asirin kayan ubangiji ba Allah suke bincike akan shi ba su ko arifai suna bincike ne a sanin Allah su annan suna bincike ne a sanin kayan Allah da Allah ya ce abala yin zuru na ilil ibil kai fa hole ka sai su yi nazari su yi research a wani mai tsayin rufa kawai safatin sai su research su fitar da jirgin sama ko da sauransu su halittan Allah suke bincike su ko arifin yaya za a yi a san Allah ko to su shi wanda yake neman sanin Allah da wanda yake neman sanin kayan ka wanne bi to shi sa sai ka ga su ariban gaba ɗaya su ba duniya yanka ba ba ita suke ba saboda wannan abu wani abu ne wanda yanzu za a fara an jima ya ƙare wancan ko shi ne tabbatacce to shi yake dukkan annabawa da suka samu halƙul adatin nan da suka tara daga annabi muhammadin wahun kulluhum gurrun siratun ajillatin dukkan annabawa dukkan su gurrun farare ne saracin shugabanni ne ajillatin masu girma amma wa ma kamni abdullahi ba kamar nan abdullahi inda ɗawa'ifi nan ga ɗa'ifan su duka wa musa annabi musa wa ibrahim da annabi ibrahim ma'anajin maryam tare da isa dan maryam lahun rubutun kowanne yana da martabarsa والكل kowanne amnun aminci ne da kha'ifin ga mai tsoro amma walakin da mal mukhtaru amma zababbe annabi muhammadu a rafa umar siban shine mafi daukakan daraja wa minhu daga gare shi ne manalul akalami na abubuwan da aka ba magabata kamar su musa da ibrahim din nan alka tsarifin shugabanni fa minhu daga annabi ne ulumul alamin ilimin dukkan talikai daga sanin annabi ne fa'adamu annabi adam bihi ulima asma da shi aka sanar da shi suna ya allama adam al'asma a kulla su ma'arana wa alimar ga rukar an biyu ni ya su maharayen kullum sadikuna to da albarkan annabi ya sani kabla ta arifi gabanin sani fa za da bi za a wuladahu annabi ya shugabanci 'ya'yan adamu bi za da wannan wa huwa sayyidun shi shugaba ne lissirrin wujudin kauni ga sirrin samuwan katantattu wato alkawarin dukkan halitta jammul ma'arifi matattaran sanin Allah fa usafi sifofin annabi kusiyatu na tsarki ne wa hawa shi karsa ma ala rutbatil arsal ya daukaka akan martaban dukkan manzanni fauka saqaifi na bibbishin rufin su shine manzon da ke cewa kwatanci na sauran annabawa kamar mutum ne ya gina gida duk abin da yake na kawa ya sa mai gidan sai zo tsakiyan wajen gidan fuskan gidan kasan fuska na ake fara gani sai ya bar rami bai sa tobali ɗaya ba duk wanda zai wuce sai cika gidan nan ya yi kyau in ba don rashin tobalin nan gidan nan ya yi kyau in ba don rashin tobalin ba sai aka kawo ni ni ne tobalin sai na cika sai ya kyau to shi ne shi ake cewa shi ɗaukakansa ya ɗaukaka akan dukkan manzanni ko fauka su ɗaifi yana can bisa rufinsu sai da ya zo ya rufe sannan abin ya cika a yi rawa duka ba wannan aka ce a neman a tumamta da kwanni na kwanci da annabi muhammadu fa ayatuhum ayatu ayoyin annaba duka ayoyinsa ne wa huwa shi annabi daga cikin mu'jizansa kasaka jiyushan ya shayar da ya koka mai failin da kwarara min na balani daga yakunan ayyukan masu taushi an taba zuwa yaki aka rasa ruwa aka zo aka ce ma annabi ruwa ya kare ya ce a tara abin da ya saura ya sa hannu a cikin a cikin ƙwaryar da ruwa yake ruwa ya dinga bubbugowa a tsakanin yatsansa shi ne wa in kana musa saƙaƙon muhu bi zarbil a saƙon ha'an muluhu bi hannun umarin saƙa sabu to shi ne shi wuce ƙasaƙa jiyushan ya shayar da yaƙoƙi bin bifailin da ruwan da ya kwarara daga yatsun annabi da tsa'ifi fasabbatil ashjaru duwar watsi sun ce subhanallahi fi wasu da kafihi a cikin tsakiyar tafinsa wa ahayar lazi ya raya allazi kan mata wanda ya mutu ra'asa ta'ifi shugaban ta'ifofi mashanna wa hul ashjar itatuwa sun yi tafiya inda annabi yake lokacin da ya je tafiya wurin sarari ne yana son kalawar hajjati ya ce masa habinsa je ka ce ma icancan da icancan annabi muhammadu na kira itatun suka jijjigo gaba daya suka zo tamshi alaihi ala sakin bila kadami suna zuwa kirrrr suka zana kasa suka yi ma annabi sutura ne ya gama ya ce ka hore su su koma suka koma ina ya ce to mashan na hawar ajiyar wazimu asbahat kura ta yi fasaha zala zala salama ya zo ya dawo ya ki sauka a bayan wani dutse a cikin gaban dutsen akwai wani mafarauci ya fito da awakinsa sai kura ta zo ta zabura ta kama daya da ta kama ɗaya shi ko mai ƙarfi ne ya cakwa miki koran ya kwace a kuyarsa ta ce za ka raba ni da arziki na sai ce la yau ga kura na magana sai ce ai ba ni ne abin mamaki ba kai ne abin mamaki ga annai muhammadu mai hanyar aljanna ya bayyana kana nan kana aikin banza ya ce mai kika ce sai kura mata ta ya ce yana nan ya sauka a bayan nan ka je ka karbi imani ya ce wa zai mun gadin dabbobi na ta ce ka je ina nan ya yi tawakali ya je ga wa annabi muhammadu ya karbi imani ya ce je ka same ta ba za ta tafa ko ɗaya ba ya zo samu kone ya ce to ga halar ɗinki ka zazzabe tun haka nan barewa ta yi ma'annabi cewa shaɗu Allah ilaha illallah wallan mu damo ma ifsa a arifi ba kawai ne ya kamo damo zai wuce gaba na aikin kai ba kawai ba me wannan hannun kai ce damo ne ce ni rasulullahi ya ce a ban yadda ba to in na tambayi dan wannan zaka yadda sai ce a damo na magana ne sai annabi ya ce ya labbu man ana damo waye ne sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya san yadda damo wal dabbu ifsaha arif to wata adadu ayil mustafa kididdige aya aya na annabi laysa nafiya in za ka yi imani kai imani kawai wa laysa ushir al ushir ma fi sahaif abin da yake cikin takarda wadda aka rubuta bai kai ushir al ushir ba wato ɗaya daga ɗari kenan ushir al ushir ushiri ya halaba ɗari goma goma ke goma shine ushiri to ushirin goma kuma ɗaya to ma fi sahabi abin da yake cikin littafai da aka rubuta bai kai ushairul ushir ba fa ya rabbi ya ubangiji na faj'alni khadiman lahu ad-dahra kamar da ni mai hadimin sa kowane lokaci wa kufa ali ya ubangiji ka kame ya rabbi kai da mugun kaidin mu'arifi wanda ya san kaidin da wani yana kaidin bai san kaidin to wanda ya san kaidin ya ce zai mun kaidin ka kame shi ya Allah wata shi muna yi kawar kada dan karamin dana wabki kamar zantar da shi wato lilahu rashadan ka ba shi shirya falayir fakar a same shi ubaidan an karamin bawan zahari ji kawace kawacen duniya wa asalin shunal muntamina li hizmina ya Allah roƙon da kake nike ni ka gyara sha'anin masu dangantaka ga gayyanmu duk wanda suka zo wajen mu Allah gyara sha'aninsu badau fil fala sun bayyana a daji ne wal alli a ƙasa am ko kullu akibi dukkan wanda ya jijimta dai a son mu Allah ka gyara mashi sha'ani wala tushmitil a'da a yawman bi wahidin Allah karkasa abokan gaba su yi ma ɗaya daga cikin su dariya fa anta jamilun kai ne mai kyau kajirin mai iko zul masarifi ma abokin tasrifi yadda kake so salatun wa taslimun salati da taslima su tabbata alamar samar bihi ma'addu min adnani bisa wanda ma'addu dan adana ya samu daukaka bihi da shi ru'usu daga ra'ayi shugaban shugabanni wa alin da alaye da sahabbai mada kaulin mukinin matukan faɗin mai yaƙini mai imani da yake cewa wasu rabbin na amince da ubangiji ya da bibin da ɗayafi kaga shehu abu dan wanda ya fara shi yake karewa ya fara da wasu rabbin da da bibin da ɗayafi ya karewa wasu rabbin da da bibin da ɗayafi to alhamdulillah kamar da makaranta muka dace Allah ba mu lalata su muka kuskure Allah ga mu wani washa ɗaya da basmala